الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu kallon mu da kuma sauraron mu da kuma ma'aikata na wannan gidan TV na Banfere muna isar da sallama zuwa gare ku da fatan ana cin koshin lafiya yau muna ainihin 21 ne ga watan Muharram shekara ta Hijriya 1441 wanda kuma ya dace da 20 daidai ga watan Satumba miladiya 2019 kamar yadda wasu kasan duka ranar juma'a muka halarta wannan gidan tele karfe tara zuwa goma don gabatar da muhabara insha Allah yau Allah ba mu iko insha Allah yau za mu yi bayani malam zai mana bayani akan abin da shahi alwaqat satin da ya gabata malam ya mana bayani akan abin da shahi al'ila ba yau kuma za yi mana bayani akan abin da shahi alwaqat muna fata Allah subhanahu wataala shi malam jagoranci Allah ya kara fahimta da ikhlas insha Allah malam alwaqat insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa masu kallonmu da sauraronmu da kuma yan uwa da suke aiki cikin gidan wannan tele da radio yan uwa da muke aiki da su waɗanda daban-daban dai waɗansu ba san su ba kawai dai suna aiki ne amma aikin yana tafiya ba san su ba ko ba gaskiya ba da kuma malam salih da muke cikin wannan studio muke gabatar da wannan aiki muna muku gaisuwa ta addinin musulunci a satin da ya gabata mun tattauna akan maudu'i na al'ilam mun yi bayani gwargwadon abin da halin lokaci zai bamu ko ba gaskiya ba yau kuma muna son mu tattauna akan alwakt alwakt shine lokaci ko ba haka ba lokacin nan in ka diba waqatu din nan da hausa suna cewa lokaci za ga shi da alaka ne da larabci waqatu lokaci a cikin zabarmanci ma ana cewa lokaci to don haka dai dukkan su mafi yawanci sun samu asali daga yaren larabci amma kafin mu tashi cikin karatu ya kamata mu wata matashiya kan al'ilam domin akwai dan uwa ya turo mini wata tambaya wadda ta dan fadakar da ni shine mun yi bayanin aikin jarida amma ba mu tattauna ba akan hukuncin mace ta aikin jarida wannan kuma duniya yau da muke ciki abin da ya shafi mata da ƙananan yara yana daga cikin abin da ake shigo musulunci da shi don a yake shi a nuna ba a ba yara haƙƙinsu ba ko ba a ba mata haƙƙinsu ba ko abin da ya kama da haka ba mu cewa aikin jarida halatta ne mutlakan ga mace ko ba mu cewa haramun ne mutlakan za mu ce yana yiwa amma da sharuɗa an gane ko shine cewa na farko aikin jarida akwai na tele akwai na radio idan ya zamanto na tele ne misali kaga ai za a ga mace ka ku ga ganin kawan mace a ce sai ta yi ado ta bayyana duniya tana kallon ta miliyoyin mutane kaga wannan abu ne wanda in ma musulunci bai yarda ba ma mutum guda ya ga matarka ko wata mace wadda take ta balaga misali in ma ba ta da aure to ina ga a ce duniya ce take kallon ta kaga wannan dole aya hijabi sai mun sa ta gaba niqabi nan ma sai mun sa shi gaba domin mi domin hatta da malaman da suke ganin niqabi ba wajibi ne suna ganin yan akwai fitina inda za a kallon mace dole za ta sakin niqabin ta na fata an fahimce ni abu na biyu sautin mace ko rediyo ko tele ana gadin sautin ana jin sautin mace malamai da dama sun yi sabani wasu malamai sun tafi cewa sautin mace mutlakan al'aura ne amma wasu malamai sun tafi cewa sautin mace ba al'aura ba ne sai dai in an yi akwai yadda aka yi kuma al'aura in ta yi yadda za ta ja hankalin ɗa namiji shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake ma matan manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nisa annabiyyi wato man ya'ti wa man yaqnutu min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratayn wa a'tadna laha rizqan karima ya nisa annabiyyi lastunna ka ahadin minan nisa in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawl kakkuyi kasa kasa da murya yadda za a fahimci cewa yanzu muryar nan ta fita daga asalin magana ta koma zuwa ga wani abu na fata ana fahimta ta musamman akwai da dama sun yi karatu manya-manyan malamai sun yi karatu ga mata kaga wannan sautin su ba a cewa ya zama to al'aura kuma matan manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su kasance suna karantar da abin nan to sai dai bayan suturcewa bayan sauti musamman kuma ya zama to mace ba za ta yi balaguro ba ba tare da mijinta ba ina fata ana fahimta tun da kaga wani aikin jirgin lokaci mace za ta yi balaguro ya kamata a ce tare da muharramin ta za ta yi balaguro daga cikin kuma sharuɗin da ya kamata a duba babu mukhalata da maza ina fata an fahimci ni to abubuwa ne waɗanda za su yi wahalar kiyayewa daga cikin kuma abin da yake da muhimmanci game da aikin jarida shine cewa musulunci yana son a tsare gaskiya an gane ko to za mu ga akwai abubuwan da babu tsare gaskiya daga cikinsu misali kaga in muka dibi al-i'lanat ko al-i'lan domin ana cewa al-i'lan mafi yawanci duk kalmar tana nufin sanarwa amma kalma ta al-i'lan sai suka dauke ta akan ita ce shamil kamar media al-i'lan kuma kamar matsayin publicity to publicity kin nan yana dauke da wadansu abubuwa musamman abubuwa na ban dariya abinda mutum zai yi bayani ne don ayi dariya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi na Muawiya bin Haida yace kai cin mutumin da yake yin magana don saboda ya yi ƙarya don saboda ya ba mutane dariya an gane ko hadisi ne da ke ingantacce hasan ne sannan kuma daga cikin abubuwan da kamata mu duba bai dace ba cikin publicity ya zama to akwai wasa da ayoyin Allah ko hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma wasa da addini ko suka izuwa ga addini sannan kuma daga cikin abin da kamata a hankalta a cikin publicity kamar da suke faɗa tallace-tallace ya kamata ya zamanto abu ne wanda an gina shi akan gaskiya ka san malaman da'awa suke cewa gaskiyar mai wa'azi ya kamata ta zamanto gaskiya mutlaka an gane ko amma gaskiya ta jarida wani lokaci nisbiya ce in an ce nisbiya ma'ana tana da alaka da wani abu ko wata gwamnati ko wani abu wa'azi ma ana yin shi ne don Allah amma zaka ga wani zai fassara aya don saboda ta dace da son ra'ayinsa ko ko ya faɗi wannan abin da hakikatan abin haka yake amma ya faɗi ne da wata manufa ka gane ko to kaga nan an karkatar da aikin addini ba zuwa ga inda ya kamata a karkatar da shi ba ina fata ana fahimta ta kaga misali yanzu cikin publicity zamu ga in an kawo kaya duk wanda za a yi ma talla zaka ji an ce nashi duk sun fi na kowa bai dace ka yi talla ba don ka bata kayan wasu a'a ka nuna kayanka suna da kyau amma misali a nuna naka shine yafi na kowa duk ƙasa bayan an ƙare wannan kuma sai a kawo wata talla abinda za a tallake nan kuma a kawo a nuna wannan yafi na kowa a cikin ƙasa bayan wannan sai kaga abu goma iri ɗaya kuma an ce na wane shine yafi na kowa a cikin ƙasa to yanzu in mai hankali sai ya tsashi duba to ya an kai abu goma ko ne zama to na farko in ba ya zan kamar yadda wani yake faɗa ba da ana sukuwa sai aka yi sukan dawaki sai wani zo na farko to sai na karshe zo to sai wani tashi ya ce ga na farko ga na farko sai aka ce kai wani wani ga shine na karshe ce a ya an juya ya an juya ga shine na farko to kaga abubuwa ne dai waɗanda suke ciki duniyar yau ta kawo su sai wani yana ganin kamar ba su da alaka da addini abubuwa ne kawai waɗanda za a yi su ne yadda aka ga dama a'a ba haka nan bane to kaga kamar tallace tallace gidan rediyo bai dace tallata abin da zai bata addini ba kaga yanzu misali zamu ga kamar ana tallar abin da ya shafi kamar yanzu hula aminiya suke cewa hula aminiya kaga tallace ta zina ana nuna mutum ga yadda zai yi shi zina ba zai dauki ciwo ba ina fatan yan uwa suna fahimta to kaga wani zai ce a shi kasuwanci yake yi bai ba ruwan shi da wani abin nan hatta da ko shugaban kasar America wanda ya sauka Bush da ba ba uban ba da aka tambaye shi game da al'amarin sida ya ce shi abin da ya faɗa yake gani solution guda ce a bar zina l'abstinence a kafafen yaɗa labarai ya faɗa na duniya to amma mu kuma gashi yanzu dan su mutane suna talla suna cewa ya kamata mutum ya abin nan wannan ba hujja bace kenan duk wanda zai zagi addini ko ya ci mutuncin addini ko ya kawo abin da zai kawo fitina a cikin ƙasa bai dace a ce kafar yaɗa labarai ba don saboda kuɗin da za a ba su su tallata wannan abubuwan ina fatan an fahimci ana ji an ce an wuce wurin da ma aka ta abin gashi hula amini na Eh, yanzu su mata abin su sa wannan zara wanda aka tsaga a sa cikin jiki eh to za ta abin gashi to eh, shi wanga bannan ba ba ba- ba nan bane matsalar take shi wanga tallata zina ne Mm.
mafi yawancin matan da za a cewa su sa wannan abin ko wani abu tana yi wa matan aure ne wanga ko ana koya ma matasa ne daga su yin zina Mm.
abu abu na biyu tazara musulunci bai hana tazara ba wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra in dai wata 30 ne ba ma ta auren da ke misali a'a wai ina magana ne kasan cikin fatawa yana da kyau in ba ta aure ce za ta yi shi daidai wata talatin hukuncin shi daban in za ta yi shi ne don ta tsaye da haihuwa hukuncin shi daban in yan mata ne za su yi shi don saboda ba za su ɗauki ciki ba kaga kuma wannan wani hukunci daban shi yasa wani lokaci sai an tantance wanda za a eh, jingina eh, fatawa zuwa gare shi wallahu ta'ala a'lam ka san ah, abin nan ne za ka ga kamar yanzu misali kaga ai kamar lokacin eh, siyasa ne sai a ɗauki wani mustalah kana fahimta ta sai a maida shi kaman matsayin na addini ne ka gane tallace tallacen da za a yi na siyasa za ka ga an kawo ɗansu abubuwa ina fata an fahimce ni za ka ga eh, i'lam yanzu mai da'awa shi ya kamata abin da zai faɗa abin da Allah ya ce ni wanda duk abin da za a faɗa bayan haka wannan can wani abu ne duk abin da zaka faɗa za a yi suka zuwa gare shi kai kanka mai wa'azin za a yi suka zuwa gare ka wannan wani abu ne amma in ka faɗi gaskiya kuma don Allah wannan kuma magana ta riga ta kare ina fata an fahimce ni to amma zaka iske akwai abin da yana da alaka an addini amma an ta'allakantar da shi da wani abu misali yanzu zan baka lokacin siyasar farko ta Nijar eh, tsakanin RDA eh, giwa giwa RDA da kuma eh, Sawaba Mm.
Eh, mutanen farcin Sawaba sai da kai wasu daga cikin su a cikin sallah ba su karanta wata sura in ba amma ba ina fata an fahimci ni ita ce sura su an gane ko yawma yaqumu ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala sawaba sawaba iyaka raka'a ta farko shekaran ta wata raka'a ta farko wa qala sawaba in raka'a dubu zai wa qala sawaba kenan wai abin da yake son ya nuna har cikin qur'ani akwai sunan sawaba Eh, lokacin bayan an zo siyasa ta biyu a Nijar bayan eh, conference national aka zo aka eh, fitar da farti-farti kaga an, an fito da rahama ina fata an fahimce ni sai kaga wasu suna cewa ai wannan rahama ita ce rahama ta Allah subhanahu wata'ala kaga wannan kuskure ne ina fata an fahimce ni kenan duk wanda bai shiga cikin wannan farti ba ma'ana bai cikin rahama Allah shi ko Allah ya ce rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma addu'a da mala'iku suke yi ina fatan an fahimci wannan ka fahimce ni to kenan ka ce duk wanda bai cikin farcin ka kenan ba zai shiga aljanna ba ka gane ko haka za ka ga su ko waɗanda a lokacin nan eh, MNS zai nasara hatta da mawaƙa su abin da suke faɗa kenan wanda ya je makka bai je a cikin nasara ba in je ɗan ba'u mawaƙin nan na illila wanda an najeriya margayi an gane ko eh, ya ce eh, bai je a cikin nasara ba ya ce hajijiya ce ta kai shi kaga ya ɗauke ta mai da ta nasarun min Allah nasara ce ta Allah ala ayyati hal wasu abubuwa ne waɗanda za ka iske suna da alaƙa da soyuwan mutane yana da kyau kai mai hankali ka tsaya ka tantance ina ne aka dosa an gane ko Allah shi mana bai kyau Mm.
bayan wannan eh, kalima ta al'ilam abin da yake so ya dan eh, ja hankali zaka iske cikin kafafen yada labarai na kasashen larabawa za su ce ilaikum nashratal akhbar to idan ka ji ilaikum nashratal akhbar wani sai ce to dan me an ka ce nashratal ba a ce nashratul ba saboda bai fahimci larabcin da kyau ba shi ilaikum nan ila harful jarri ne kum din nan kuma dhamiri ne wanda an kai idafa zuwa gare shi to duk kalimar gaba ɗaya sunanta ismu fi'ilul amri ka gane ma'ana ilaikum ma'ana ku karba ko izuwa gare ku Eh, eh, abin da ke nan ismu fi'ilul amr ne akwai ismu fi'ilul amr na fi'ili madi akwai na fi'ili mudari akwai na fi'ili amri to wanga na fi'ili amri ne ku karba ay iqbalu nashrat al akhbar ku karba Eh, nashrat al sai zamto maf'ulun bihi na wanda bai sani ba sai ya ce an tabka kuskure wanda yana da kyau mutum ya fahimci irin wannan kalmar gaba ɗaya su ta fita daga ilaikum tana nuna wani fi'ili ne ismu fi'ilu al amr wallahu ta'ala a'lam wannan dai abin da nake so in dan yi fadakarwa kan maudu'in da ya gabata saboda eh, abubuwa ne masu muhimmanci eh, yana da kyau a rinka tattaba su maudu'in mu na yau insha Allah ta'ala za mu tattauna akan alwaqt alwaqt shine lokaci an gane ko wannan kalima ta larabci ce jam'in shi awqat lokuta ko lokuta an gane ko to wannan kalima jam'in shi auqat kenan saboda wawun ta zo karshen shi domin malaman lugha suke cewa dukkan suna waɗansu daga cikin suka ce wanda ya zamanto ala wazni fa'al kamar waqt in ya zamanto tsakiyarsa ba harfin illa bane to ba a yi mishi jam'i akan af'al kamar a ce auqat misali shi waqt tun da farkon shi wawan ne to babu matsala in tsakiyar shi harful illa ne kamar saubun ana cewa aswa in mudha'af ne kamar mai shadda jaddun ana cewa ashkad rabbun arba an gane ko to sai suka ce cewa imamul farra ya ce cewa in alhamza ne ya fara da alhamza babu matsala ard ana cewa arab kasa kasa kasa anf anaf ina fata an fahimci ni kuma ana iya jam'in shi to amma suka ce in ya zo akan harfin harfin da ke tsakiya fa'lun to nan ba a yi mishi kamar yanzu muka ce bahs ba a cewa abhas a fahimtar su wadansu malaman da suna suna faɗin wannan to amma wannan magana akwai kuskure a cikin ta ina fata an fahimci wai sai dai a ce buhuf fu'ul malamai suka yi bincike suka gano wannan kuskure ne akwai majma' al-lugha al-qahira sun gano cewa wannan ba hukunci ne tabbatacce ba akwai ɗaya daga cikin manyan manyan malaman lugha ana kiransa Khalid Al-Azhari ya nuna cewa akwai jam'i da dama da suka zo akwai Mustafa Jawad dan kasar Iraki wanda udu ne a majma' al-ilmi na Iraq kuma udu ne a majma' al-lugha al-qahira ya nuna akwai kusan jam'i 143 suka zo akan wannan kidan kaga ya halatta a ce abhas kama ba yadda waɗansu ɗalibai suke faɗa ba ala ayyati hal wannan waqti dai auqat a tsarin luga ba shi da wata matsala lokuta ake nufi to lokuta ake nufi wannan kalima alwaqtu kamar ishtiqaqat kinta sun zo a cikin alqur'ani inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta kaga daga alwaqtu ne abin nan wa idha rusulu uqitat an gane ko uqitat malaman abin nan sun kace asalin shi wuqitat ne sai aka dauke wawun aka mai ita alhamza uqitat manzanni ar-rusulu uqitat lokacin da za a tsaida su su yi shaida yayi ai gaba da gaba tun da an karetar da su a nan duniya an cutar da su an kashe saura daga cikin su an yi kaza an yi kaza ina fata an fahimci ni to nan qira'a ta jamhur wadda mutawatira uqitat an gane ko akwai wata riwa da ake wa ga Abu Amr ibn al-Ala ba an tariqi Shatibiyya bane wuqitat da wawu an fahimce ni al-Sheikh Abdul Latif al-Khatib cikin Mu'jam al-Qira'at ya ce akwai qira'o'i kusan guda biyar a wannan wurin duk da yake sauran shadda ne akwai uqitat shine asli an gane ko akwai qira'a wuqitat da wawu sannan akwai qira'a wato wuqitat ina fata an fahimce ni kenan akwai uqitat da alhamza ita ce ingantatta akwai uqitat ba tare da abin nan ba da shadda sannan akwai wuqitat sannan akwai wuqitat ba tare da shadda ba sannan akwai wuqitat lokaci to shi wuqitat min al-mufa'ala ne kamar an ba su lokaci su ma sun ba da lokaci to shine shin wannan Allah da ya ba su lokaci min wa'adahu ba tare da an kalli akwai alƙawari ta guri biyu ko ko a'a wuqitat dama an ba su lokaci kuma su ma sun yarda da alƙawarin da Allah zai musu kenan sai zama to kamar an yi lokaci na shaida da abin nan wanda kuma ya tabbata hadisi yana cikin sahih bukhari yana cikin sahih muslim yana cikin sunan tirmidhi yana cikin sunan na abi dauda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana kira abdullahi ibn mas'ud yace ka karanta alqur'ani ka karanta mai alqur'ani yace ya za a yi in karanta maka alqur'ani kuma a gare ka aka saukar da shi yace inni uridu an asma'ahu min ghairi ko inni ashtahi an asma'ahu min ghairi ina so in ji shi daga wani na sai fara karanta suratul nisa sai kaifa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika ala haula'i shahida sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai hasbuka ya ishe ka yace fa idza ainahu tazrifan sai ga idanunsa manzo sallallahu alaihi wasallam suna zubar da hawaye abin nan cikin sunan tirmidhi tahmilan suna zubar da hawaye an gane ko ala ayyati hal dai wannan shine wuqitat yana nuna an tsayar da lokaci na abinda za a gabatar to kenan kalma ta alwaqt kalma ce wadda wani lokaci alhamza tana iya komawa wawun kin tana iya komawa abinda alhamza dan kan mutum bai san dalilin da yasa ta koma ba badal wato tabdil harf bil harf a cikin larabci abu ne wanda yana zuwa in muka dibi lokaci abu ne wanda yake sananne ana cewa lokaci shine suke cewa time ko le a tsarin ya ake to tantance lokaci tunda abu ne wanda yake na da muhimmanci ya ake tantance lokaci sai malamai suka ce Allah subhanahu wataala ya sanya abubuwan da ake tantance lokaci da su na farko akwai rana na biyu akwai wata yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj yas'alunaka sahabbai sun zo suna tambayar manzo sallallahu alaihi wasallam anil ahilla daga sha'anin wata me yasa yake farawa karami daga baya kuma ya girma sai aka juyar da su da su ma usulubul hakim tambayar da suka yi na karami da girma bai ba ta da wani muhimmanci amma abin da ya kamata sai aka juyar da su zuwa ga abin da shi ne ke da muhimmanci mawaqitu linnas ka ce abubuwa ne da aka sanya su zamanto alama na gane lokuta ga mutane domin komai yana da lokacinsa ina fata an fahimce ni da za su gane in an ɗauki bashi ga lokacin da za a biya idan mutum ya aiki wata ɗaya ga lokacin da za a biya shi idan mace tana idda ga lokacin da za a yi kaza in an sanya ma abu shekara biyu ga lokacin da za kaga a cikaice dai an sanya su zamanto alama mawaqit jam'i ne na miqat miqat kin nan kuma wannan ya'un asalin tawawun ne asalin shi miqat to wawun tana da nauyi sai aka ce miqat kamar misaq asalin shi miwsaq ne to sai nauyi an gane ko kenan kasra tare da wawan abu ne mai nauyi sai aka maida ta ya'ud dan kakka sai da wajen miqat ka sai wajen mimun da ya'ud a'a wajen waqti zaka ni ba can ne zaka samu shi ina fata an fahimci ni da ba sun ce in ana son a san asalin harafi to za a koma ne zuwa ga tasrif an gane ko in alif ka iske ko wawan in ya'un ko ma cikin asalin sa zaka gano shi shi ke sa dalibin ilimin ya shiga cikin kamusu wani lokaci sai ya bace domin zai nemi kalma ba daga asalin ta ba an gane ko misali in nace babun to wannan babun alifin asalin ta wawun ne mi addalili abwab ake cewa kaga wajen jam'i ta koma mi ko kai tasniya ko kai jam'i ko kai tasriful fi'l nan zaka gano asalin ta an gane ko misali imamu shatibi a cikin shatibiya da ya zo wajen bayanin alif wadda ake imala an gane ko to sai nuna gadi zaka ka gane asalin ta yake cewa wa hamzatu minhum wal kisaiyu ba'dahu أمال ذوات الياء حيث تأصلا وتثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا وحمزة منهم والكسائي بعده ده حمزة الكسائي أمال ذوات الياء حيث تأصلا سني إمالة ياء حيث تأصلا بإن تضمنت تأثليتي tace wa tasniyatul asma'i takshifuha idan kan maida abu biyu to kana iya gano in asalin shi wawun na ko yawun fatan fatayani wa dakhala ma'ahu sijina fatayani kina asalin ta wannan fatan kin na alfi ya unni wa in radatta ilayka al-fi'l sadafta man hala in kuma kan maido fi'ili zuwa gare ka zaka iya samun asalin ta kaga in ka ce rama sai ka ce ramaitu kaga ta koma ya un ghaza kuma sai ka ce ghazautu an gane ko kaga ya koma wawun wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama ala ayyati hal dai asalin ta miqat jam'i abin nan asalin shi miwqat ne almawaqit linnas an sanya su don su zamanto abin nan alama a cikin musulunci zamu dauki wata shine asali to amma kuma watan tare da ranar yake tafiya da shi ake tantance lokaci ina fata an fahimci domin in watan ya tafi ranar ta zo da su ne ake hadawa a yini dan an ce su waɗannan miƙat ne kada ka ɗauki cewa a watan ɗaya ake lissafi da shi a'a ci tare da rana ne ake haɗawa sai a yi lissafi shi yasa a samu shekara shamsiya da shekara kamariya shekara shamsiya ita ce musulunci yake aiki da kamariya musulunci yake aiki da ita an gane ko shamsiya ita ce turawa suke aiki da ita shi yasa minwi da ta kai to rana ta shigo a turawa shi ko da rana ta faɗi wata yin bayyana to kuma mi to kuma yin ya fara a musulunci shi yasa da an ce an ga wata za mu yi sallar tarawihi kaga ramadan ya shigo da an ce an ga wata za mu daina sallar tarawih sai a ce barka da sallah ɗaya ga shawwal ta fito don mutane su fahimci wannan da ke rana a musulunci yana daga cikin abin da ke rikitar da mutane yaushe ne yin yake farawa a musulunci wancan asuba wani wani lissafi ne can daban amma ba shine asali ba ina fata an fahimce ni tana yawa wani lokaci ka iske wani abu an yi lissafi da shi amma ba shi ke nuna cewa farkon yin bane ina fatan mun fahimci wannan da kyau shi yasa kuma akwai bambanci tsakankanin su shekara ta rana tana da kwana 365 ta wata kuma ba ta kai 365 zaka iske 358 wani lokaci domin zaka ci cire 29 wadansu kwanakin sai an cire su ina fatan an fahimci ni shi yasa a cikin suratul kahf walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a kaga sun yi shekara sinina 300 sinina an gane ko shekara ɗari uku wasdadu tis'a to waɗansu malamai da suka ce wasdadu tis'an nan alwawu wawu abin nan ne ibtida ne sun ƙara tara kenan ma'ana daga baya bayan an gansu shekara ɗari uku wasdadu tis'an sun ka ƙara tara sai suka mutu waɗansu suka ce wasdadu tis'an a'a alwawu wawul jinsi ne kenan da wancan da wancan duka lokaci guda ne sai dai shekara ta kamariya da shekara ta shamsiyya an gane ko akwai bambanci tsakanin su to in an haɗa kwanakin sun kai shekara ɗari uku za a samu ƙarin shekara tara saman su kenan duk shekara ɗari akwai shekara uku ƙari shekara ɗari akwai shekara uku ƙari shekara ta wata shekara ɗari da uku abin nan su ne abin nan shekara ɗari na wato al-shamsiyya domin shamsiyya tana gaba gare ta da kwanaki wallahu ta'ala a'lam ala ayyati hal kuma da anka ce mawaqitu linnas ba ana nufin wata Allah ya halicce shi bane kawai dan saboda kawai lissafi kadai a'a akwai hikimomi da dama dan yana daga cikin abin da ake ce ma ta'addudut ta'lil in an ce Allah ya halicce abu dan kaza wani lokaci ba dan shi kadai bane a'a akwai abubuwa da dama daga ciki hasken shi muna amfani da shi musamman malaman da suke bincike cikin teku sun gano cewa hasken wata yana jan ruwan teku daga baya hasken rana kuma yana turo su amaliyatul madd wal jazr kamar da suke faɗa in ka karanta cikin ilimin geography zaka ga wannan kuma wata ana amfani da shi ta fuskoki daban-daban daban-daban daban-daban dan haka kada wani ya sa tsammanin abin nan wasu sun ce dutse ne shi watan nan duwatsu ne ke cikin shi kamar da turawan sun kace sun je cikin wata da yawa daga cikin wasu malamai sun tafi cewa ƙarya ce wasu sun tai cewa su kansu scientific sun yi sabani an gane an je cikin wata ko ba a je cikin wata ba wadansu malamai suka tafi cewa ba su je cikin wata ba wasu su cewa sun tafi sun je cikin wata Sheikh bin Baz rahmatullahi alai daga farko ya tafi cewa ƙarya ne daga baya kuma ya nuna cewa yana yiwa su ji ina fata an fahimce ni amma Sheikh Muhammad al-Amin Shamkiti ya ce cewa ba su je ba dan Allah subhanahu wataala ya ce تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا الله شي يسني البروج مسوكين ني an gane ko ko wasu benaye sabani na tafsiri a cikin sama waja'ala fiha sirajan Allah ya sanya a cikin sama sirajan abun nan fitila ita ce rana wa qamaran da wata to kuma tunda wata yana cikin sama ya nuna cewa ba yadda za a yi mutane su je a cikin sama tunda fiha an kace yana cikin ta to waɗansu kuma sun sai cewa a'a nan fi haka ana nufin jihatu sama domin duk abin da ma kullu ma alaka fa huwa sama qadiyya ce ta sabani tsakankanin malamai su kansu turawan da suka ji sai suka ce sun aza abin nan tuta tasu wadda tana kadawa to abin da yasa aka kayyata su sai aka ce a to sun ce sun aza tuta amma alhali kuma sun ce can babu iska to ya anka kuma tana kadawa ina fata an fahimta tana yiwa dai wani abu da suka je can suka gina a sama suna kan mutane mai haske suna cewa ai wata ne wallahu ta'ala a'lam qadiyya ce dai khilafiya kun ba dole bane musulmi sai ya san tura sun je cikin wata ko musu ji ba kai dai kai imani da Allah da halicci wannan shine abin da ake bukata gare ka to dai ta'addud ta'lil wata ba dan wannan kawai abu aka halicce shi ba ita kanta rana ba dan wannan kawai wannan abu Allah ya subhanahu ta'ala ya halicce su ba babban abin da ake bukata dai kai imani da akwai mahaliccin su to rana da wata bai dace a bauta musu ba ba halicce su don a bauta musu ba la tasjudu lil shamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun ana daidaita lokaci da su kenan da su ne muke sanin yini yinin nan sai ya karkasu tun daga farko zamu fara abin da suke cewa tiers ka gane ko sannan mu zo zuwa ga sakan second ina ganin tiers 100 su ne second guda an gane ko second 60 su ne minti daya minti 60 su ne awa daya awa ashirin da hudu su ne yini ɗaya yini bakwai su ne sati kwana talatin ko ashirin da tara su ne wata ɗaya ka gani ko sannan wata goma sha biyu su ne shekara ɗaya إن عدة الشهور عند الله سنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض وتقوم شابين دوكا شكروا لنا وصل نيوا لنا كافرين إلا تعقوا ودنسوا دسكي لسافين شكرا كما وتقوم قومني وأنكم وني رؤوني ina fata an fahimci ni kenan dai haka ne ake karkasa lokuta za a kasa lokaci matsayin abin nan wata goma sha biyu to daga nan dan adam kowa yana da shi lokaci domin shi lokaci shine arzikin da Allah ya raba ba mutane daidai ta hanyar yini kowa awa ashirin da hudu yake yi a duniya sai dai bambanta tsawon yini lokacin sanyi yurijul laila fil nahari wa yurijul nahara fil layl in sanyi ya zo dare ya fi tsawo in zafi ya zo yini ya fi tsawo akwai wuraren da suke yin wata shida su ga rana wata shida su yi dare shi ko wani sabani ne dama Allah subhanahu wataala haka ga dama ya ake auna sallah da kuma azumi irin waɗannan lokuta malamai suke cewa kawai su mutanen da suke wannan wurin za su yi kalli kasar da suke kusa da su sai su auna lokacin azhar ɗinta su yi sallah tunda ba a ganin dare ba a ganin yini ina fata an fahimce ni kamar tsawon su yayi yawa in kuma tsawo suke yi to azumin su kawai haka za a tafi kenan idan awa hudu rana take yi ta wadi kawai su azumin su wata hudu ne ina fata an fahimce ni an gane ko yanzu misali a ce rana awa hudu ta kai to shi kenan sai su yi sahur ɗin su da ta haito ta kwaɗa shi kenan sai su buɗe baki don da rana za a aiki idan kuma rana ita take awa goma sha takwas misali to kuma yin su awa goma sha takwas ne sai dai in sun kasa ko ba za su iya yi ba to wannan waɗansu malamai suka ce to za su dibi ƙasar da take kusa da su su yi aiki da ita wannan malamai na rabitatul alam islami a makka an tayar sun taru a duniya sun fitar da fatawa muna kawo wannan didan saboda abubuwa da suke da alaka da duniyar yau abubuwa ne waɗanda iktishafin su bai jima ba dole ana tattaunawa akan su ala ayyati hal lokaci Allah ya sanya mun abin da zamu gane shi daga baya sai aka kirkiro agogo monta an gane ko to da wannan agogon muke auna lokuta to shi agogon yana aiki ne da tafiyar waɗannan abubuwan domin a gane awa kaza ko lokaci kaza ko abin da ya kama da haka ina fata an fahimci kenan kafin agogo ya mutane suke yin sallah shi yasa zaka ga yanzu wani sai shi dibi salula sai ce lokacin sallah bai yi ba yana daga cikin musulmi da muke fuskanta a yanzu an gane ko kamar salula ce take tantance mana lokacin shigowar sallah to zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina salula wanda za su nuna maka lokacin sallah ko bai ba a'a lokutan sallah suna cikin littattafai an gane ko in alfijiri ya keto na biyu lokacin sallah ya yi an gane ko in rana ta wuce tsakiya kenan da kaga ta in waka ko kurwaka ta komo wanga koce kenan rana ta wuce tsakiya lokacin sallah azhar ya yi in rana ta kai daidai tsawonka lokacin la'asar ya yi in rana ta faɗi lokacin magriba ya yi in isha'i shafaki wannan jajja ya ɓace lokacin sallar isha'i ya yi to dan mene za a cewa in salula ba ta bada izinin a yi sallah ba ba za a yi sallah ba wannan abin wanda ya kamata mu tambaye kanmu sannan kuma in muka duba satellite ga hannun makiyan addinin musulunci take ya za a ce abinda Allah ya amince mun akan shi mun mayar da shi ga hannun su su za su nuna mu da shi a waɗannan abubuwan suna taimaka muna ne amma ba su za su tantance mu da lokacin da za mu yi sallah ba ina fatan ana ana ba su ne marje marje ba eh an maida su marje ai aikin banza tunda abin ga hannun kafirai yake ba wa ga hannun musulmai yake ba balle mu ce to lalle wannan abin yana ga hannun musulmi babu wata matsala ina fata an fahimce ni kuma dan yanzu misali mu kaddarta a birni muna da salula to mutanen da ke rayuwa cikin daji su kowa zai nuna musu lokacin sallah yayi dubban miliyoyin ƙauyuka da muke da su su kowa zai nuna musu lokacin sallah yayi inda babu salula to don haka yana da kyau musulmi su farga da irin waɗannan abubuwan kada ya zama to an zuri har akai inda zaka abun ga zaka iski misali a zo a ci maka sai an samu son ta nuna ga inda daidai ka'aba wasa ka ce wani neman daidai ka'aba ɗari bisa ɗari an dai ce maka ina na gabas take fawalli waje haka shatar masjidil haram amma a ce a'a sai an zo an ce ta auna ta ce daidai ga inda ka'aba take a karkato a maido daidai ga inda ka'aba take wasaka ina fata ana fahimta ta oh waɗannan abubuwa yana da kyau malamai su tashi su dinka bayanai yadda musulmi za su wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj addini ba abu ne wanda akwai tsanani a cikin sa Allah ya yi shi ne yadda kowa zai iya yi tunda musulmin duniya musulmi sun bazo a duniya Allah ya gane da mu gaskiya to to bayan wannan yadda ake tantance lokaci kenan kaji bayan an zo da agogo aka dudduba wasu abubuwa karuwa suke yi tun da shekaru suna can tun da ana lissafin shekaru ana lissafin watanni daga baya agogo yanzu yadda za a auna awowi yadda za a tantance su da abin da ya kama da haka to a yanzu nuktan mu ta gaba game da abin da ya shafi lokaci sai akwai abin da suke ce ma wato idaratul waqt idara asalin shi shine yadda ake juyar da abu amma yaya mutum zai yi amfani da lokacinsa tunda an rarraba shi an ba kowa ina fata an fahimci ni to turawa su suna da abin da ake karantarwa karantar da lokaci sai ka iske wannan profesa ne akan abin da shafi lokaci ilimi ne mai zaman kansa an gane ko to sai ana ganin kamar musulunci babu irin wannan abu a cikinsa ka gane ko za su nuna maka cewa idan mutum ɗai a cikin al'umma ya yi reta na minti ɗaya to duk wannan reta ko makara da ya yi an gane ko ko late zai shafi al'ummar duniya zai mai da kasarsa ga baya zai mai da duniya ga baya yanzu matasan da ke zama ba su yin aiki sun mai da kansu baya kuma sun mai da al'ummar su baya yanzu da za a zo taro sai a ce shugaban taro bai zo ba za a yi jinkirin taron nan kuma za a yi ba to yanzu misali a ce taron nan da ya zo karfe tara za a kare karfe goma sha biyu to kaga daga sha biyun nan akwai ayyukan da ya kamata mutane su yi to in bai zo ba sai sha biyu ya zo aka yi taron nan zuwa karfe biyu ayyukan da mutanen nan za su yi a cikin wannan lokutan duk sun ɓaci kaga wannan hasara ta dawo zuwa gare su su ko waɗanda za a yi ma waɗannan ayyukan su amfana da su abin ya koma zuwa gare su kaga abin ya koma zuwa gami ya koma zuwa ga ƙasa ga jaha daga jaha zai kai ga gari zai kai ga jaha jaha ta koma baya daga jaha zai koma zuwa ƙasa daga nan kuma duniya ta ce baya shine abin da suke idaratu waqti yasa turawa suke kula da lokaci ɗari bisa ɗari saboda mutum ɗai in ya ɓata lokacinsa to ya shafi al'umma idaratul waqt to ya zaka yi ka tsara lokacinka shine lokaci wucewa yake yi amma za ka tsara daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza zan yi kaza daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza zan yi kaza to sai ya amfane ka shi yasa in ka bar lokacin ka tai sagaga ba za ka amfano da shi ba mutumin da ya fi kowa amfanuwa da lokacinsa a duniya shine mutumin da ya tsatsara lokutansa daga kaza zan yi kaza daga kaza zan yi kaza daga kaza zan yi kaza daga kaza zan yi kaza sai ka iske yin nasa gaba ɗaya ya amfani shi shi yasa akwai mutanen da ba su da lokacin zaman banza daga lokacin hutu sai lokacin aiki amma akwai wanda shi bai da lokacin aiki duka lokacin shi kawai daga inuwar safe sai inuwar marici kamar da suke faɗa yan zaman kashe wando ba mu sani ba ma har da riga sun kashe sun kashe ƙasa sun kashe al'umma sun kashe kowa da kowa Allah shi muna mai kyau to dan haka fanni ne na idara yadda zaka gudanar da lokacin ka sai ka zabi abubuwan da zaka yi a cikin yini wannan shi zai taimaka maka in akwai takarda sai ka rubuta domin ta taimaka ma kan lissafa ayyukan da zaka yi da kuma yadda zaka iya ɗaukar waɗannan ayyukan karatu yana da lokacin da za a tsara a yi karatu kasuwanci yana da kaza aikin gwamnati yana da kaza aikin da ma ba da gwamnati ba yana da kaza ajandar da muke son mu yi kan wani abu zuwa lokaci kaza bai hana in lokacin ya kai ba mu yi ba sai mu ƙara lokacin amma dai mu zauna mu ce a'a a ce tafiya saka ga hakan ga babu tsari abin ba zai yi ba shi yasa karatu za gani akwai aji na ɗaya na biyu na uku an ƙare primary an ce secondary an je dole sai an tantance lokaci aiki yake tafiya na fata abin jini bai hana in mutum ya kai wannan lokacin bai samu cimma burinsa ba sai ya ƙara lokaci an gane ko to wannan abin da ya shafi idaratul waqt sai mu zuwa ga ahammiyatul waqt muhimmancin lokaci an cika duniya da wani proverb ko proverb da suke cewa da ingilishi turawan ingilishi suna cewa the time is money the time is money kamar lokaci ismoni kuɗi ne kaga lokacin da mutum ya tayi gona yayi noma gonar wani in ya sabko mi za a yi za a biya shi ko ba za a biya shi ba mi za a bashi mi za a bashi kuɗi to kuɗin nan nami ne na aikin da ya cikin wannan lokaci shi yasa su turawa abinda suka ɗauki lokaci kamar tamkar kuɗi yake shi yasa idan za a turai zaka iske mutum na aiki wuri uku nan zai yi awa ɗaya can zai yi awa ɗaya can zai yi awa ɗaya za a biya shi kenan the time is money sai aka ɗauki wannan proverb aka watsa aka nuna muhimmancinsa da kaza da kaza da kaza amma yanzu in muka dawo a cikin musulunci sai mu ga bil'aks muna da abin da ya fi wannan mine ne abin da ya fi wannan ina dalilai tunda ana so a bada abu da hujja da dalili ba shaci faɗi ba a cikin musulunci me yake nuna lokaci yana da muhimmanci muna da salloli guda biyar kowace tana da lokacinta ashe kowace sallah tana nuna ma lokaci yana tafiya daga ciki a sati muna da sallar juma'a tana nuna maka sati ya kewayo haka ne ko ba haka ba wata duk yana nuna maka wata ya ƙare shekara sallar idi da sallar sallolin idi guda biyu suna nuna ma shekara tana je wayowa domin daga sallah karama zuwa sallah karama shekara ta kewayo daga sallah babba zuwa sallah babba shekara ta kewayo daga arfa zuwa ga arfa shekara ta kewayo ah to yanzu ya zai a ce ba mu san muhimmancin lokaci ba sannan kuma abin da ke nuna muhimmancin lokaci a cikin addinin musulunci Allah ya rantsuwa da lokaci wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wal asr waɗansu malamai suka ce Allah ya rantse da lokacin sallar la'asar waɗansu malamai suka ce wal asr Allah ya rantse da kowane zamani Allah ko bai rantsuwa da abu sai face don ya ja hankalin mu zuwa gare shi to tunda an ce Allah ya rantse ko wani mutum salihin bawa an ce ma ya rantse abin yana da girma balle a ce Allah an kai karshe ko ko ba haka ba sai ce innal insana lafi khusr dukkan dan adam cikin hasara dan a nuna maka ashe dan adam in ya bar lokacin shi ya tayi yayi hasara ba moni bane gaba ɗaya yayi hasarar rayuwarsa illa allazina amanu su da suka yi imani wa amilu salihat suka aikata aiki na gari kaga ashe ga abinda ake cikin lokacin gaba ɗaya tun farkon shi har karshen shi kayi imani kuma kayi aiki amma ba aiki na banza ba aiki na gari wa tawasaw bil haqq da lokacin ka ka amfano da shi wajen wasici zuwa ga gaskiya wa tawasaw bis sabr kayi wasi su kai wasici da hakuri shi yasa imamu shafi yace da Allah bai samkar da wata sura ba sai wannan sura da ta ishi mutane an gane wannan da ke ko to aje wannan gefe hadisi ya tabbata a cikin mustadrak na imam al-hakim wanda ibnu abbas ya ruwaito daga manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam injin abbas yana ba mutum wani mutum wa'azi yake ce mishi ightanim khamsan qabla khamsin na'am ka ribantu da abubuwa guda biyar kafin abubuwa guda biyar su rishike ka kaga ribanta bai ce time is money ba a'a ribantan lokaci yace kai gaba ɗayan sa na farko sai ce shababaka qabla haramik kenan iqtanim shababak ka ribanci kuruciyarka cikin lokaci ba ana ribantan lokaci domin lokacin kuruciya ba ɗaya shi da lokacin tsufa ba yadda za ka iya ribantuwa da lokaci lokacin da kake matashi ba ɗaya shi da lokacin da za ka ribantuwa da lokaci kana tsoho ba to da wannan da time is money wane ne gaba wa sihhatak qabla sukmik ka amfanu da lafiyanka lokacin da kake cikin koshin lafiya kafin rashin lafiya yanzu kaga lokacin rashin lafiya kana da lokaci amma lokacin da kake lafiya kafin ribantuwa da lokacin ka to ya za a ce da time is money ita ce gaba wa ghinaka qabla faqrik kai amfani da lokacin da kake da wadata ka lokacin talauci ya zo ma domin ko da kana raye in kana da talauci an gane ko baka yin waɗansu abubuwa amma in kana da wadata zaka iya yi wa faragaka qabla shughlik kai amfani da farag lokacin da kake da baka da abubuwa waɗanda zaka yi kana cikin lokacin hutu kana da dama ma'ana kai amfani da damar ka kafin damar ta kubce ba ta sulbuce ba musamman ma'aikaci kana ma'aikaci ya kamata a ce kai amfani da damar ka ka kawo alkhairi ka ka gyare gyare ba sai kai interest ba ko an kore ka da ma'aikata ka ce ga abin da kamata a yi ga abin da kamata a yi uwa ka ka ga ma wannan wa hayataka qabla mautik kai amfani da rayuwarka lokacin rayuwarka gaba ɗai qabla mautika kafin mutuwarka sun su don Allah in muka yi mukarana ba a matsayin na ina musulmi ba the time is money da waɗannan nasoshin da muka kawo aya ta alquran da hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi da waɗanga misalai da na bayar na muhimmancin lokaci a rayuwar musulmi wanne ne yafi mutane su aza su bisa mizani an gane ko su yi makansu adalci saboda mi saboda abubuwa ne suna bukatar mutum ya bada dalili kuma ba dole bane sai mutum ya karba an gane ko a'a mutum ya azaye lissafi wanda ya ga wancan yafi ba mu ci da da shi ba ya dauki wancan mu kuma mun yi imani da cewa wannan yafi muhimmanci kuma mun zabi wannan ko ba haka ba dan haka lokaci yana da muhimmanci a musulunci in muka dibi wannan shi za ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kusanto da matasa saboda a amfanu da su an gane ko akwai wani malami dan kasar suriya ana kiransa sheikh abdul fattah abu gudda ya rubuta wani littafi sunansa qimatu zaman inda salaf qimatu zaman kiman lokaci inda salaf wajen salaful umma ka karanta wannan littafi kaga yadda za a amfanuwa da lokaci yadda kiman lokaci take a musulunci bature hatta da cikin dushi zai shiga ko toilet yana da abin da yake rubutu ya aje saboda wani abu zai zo ya rubuta in yana bacci zai aje takarda da biro in yana ba wurin da yake cin abinci tunda sun ce kan on manjili vivian wai lokacin da ake cin abinci lokacin da tunani yake zuwa mu ko sai muka ce santi shi yasa sai mutum yana da tunani na kwarai sai mu an ka kashe shi da kai magana ka ci abinci kana ci abinci kai magana sai ayi dariya wai yayi santi shi yasa ko ka tuna da abu na alkhairi ba za ka faɗa ba shi ko ya ce lokacin nan na amfani yake kaga bature yayi yayi muna wayo to kaga waɗannan duk suna nuna mana muhimmancin lokaci a musulunce ba wai sai mun jira wani mutum ya zo ya nuna mana ga yadda lokaci yake da muhimmanci ba lokaci ana tambaya da shi abin da yake tantance lokaci mata yaushe ne an gane ko wani lokaci za a yi amfani da tambaya ta gaskiya wani lokaci za a yi amfani da magana ta izgidi an gane ko in nace maka mata ya'til ustad yaushe ne malam zai zo wanda zai ba mu karatu kaga tambaya ce ta neman sani an gane ko wani lokaci kuma tambaya ce ta istikhbar in kana so ka gane mutum maktaici ne ko mai gaskiya ne sai ka ce mata ya til ustad ka san ustad ga lokacin da yake zuwa ko ya zo ma sai mutum ya ce maka bai zo ba ko ya ce maka ya zo alhali bai zo ba kaga nan istikhbar ne kana son ka gane shi sannan mata wani lokaci ana tambayar ta lil istibad wa tahakkum tambaya ce don saboda a nisantar da abu ko don izgili da wanda ake tambaya da shi wa yaquluna mata hazal wa'adu in kuntum sadiqin suna tambaya wai wani lokaci na za a kiyama tunda kun ce za a kiyama mu har yanzu na muna jiran kiyama ba ta tsayi ba kaga ba suna tambaya bane don saboda suna so a ba su amsa wato ana so a yi dariya ne a ji daɗi a more a yi izgili da addini an gane ko kuma suke cewa duk hutar da za a aza mata tana da muhimmanci a tarihi ce sa malaman tarihi su su ilimin su mafi yawanci ya gina ne akan mata yoshi ne aka nada wani yoshi ne wani ya sauka yoshi ne aka yi kaza yoshi ne aka yi kaza to in ka rike wannan sai ka zama babban historian ko baka zo da kwalba in ka rike wadannan ga kanka to kai historian ne an gane ko kuma mata ko wajen aza tsari na abin nan da yake suna plan in za a shirya plan tana da muhimmanci domin matakin nan malamin yaƙi suke cewa ita ta kashe italiya ita an mafarin italiya da bai ci nasara a wajen yaƙi ba paske lokacin da sojojin alumai za su kai hari a rasha da aka auna an ga sanyi yana tafi to su mutanen rasha sun saba da sanyin su kasar su ce ko kuma ku saba da sanyin ba to sai mashawartan shi suka ba shawarar cewa to a jinkirta a bari har zuwa lokacin da zahi zai shigo fitilar bai da wannan shawara ba ya ce aje a aka je aka ci gaba da yaki sojoji da sanyi ya shigo kankara ga ta mutum na taya saman kankara bai saba ba sai sanyi ya kama su tanan ga su da makami ba za su iya halbawa ba shi a dalilin da ya sa yaki ya ci su an gane ko to abubuwa dai ne masu yawa game da abin da ya shafi tsarin lokaci da yadda ake tsara lokuta shu'ara sun yi bayanai daban-daban ɗaya daga cikin shu'ara yake cewa wal waqtu anfasu ma unitu bi hifzihi wa arahu ashalu ma alayka yuti'u an gane ko wal waqtu yace lokaci anfasu ma unitu bi hifzihi shine mafi tsada abin da ni kula da shi a rayuwata wa arahu ashalu ma alayka yuti'u sai ni ga abin da yafi wato ka fito zartarwa ko ya fito zarta zuwa gare ka kana wasa da lokacinka kana bata makanka lokaci an gane ko wani kuma daga cikin shu'ara yace tamurru bin al-ayyamu tatra wa inna ma nusaqu ila al-ajali wal aynu tanzur tamurru bin al-ayyam kwanaki suna shudewa zuwa gare mu tatra dai bayan dai wa inna ma nusaqu ila al-ajal ana gaggaba mu ana kora mu ana jan mu an gane ko ilal wa inda ma nusaqu ilal ajali zuwa ga ajalin mu wal ainu tanzuru ido yana gani kana wasa da lokacin ka kuma ka san kullun kusantar kabari kake yi an gane ko ya kamata ka amfani da lokacin ka kai aikin gwamnati kai retas koma makaranta yi kokari ka gane addini ka yi ma addini aiki kakkan bi ta mutane ana cewa wai sai yanzu da ya retas zai zuwa shi aikin addini to wani na ce ma lokaci ya kure mutum na service kuma zai zo shi aikin gwamnati zai aikin abin ga kiran sallah babu dama in cikin service akwai wani dama kiran sallah yayi kuma ya koyi karatu yadda zai addini amma kuma ba laifi bane dan mutum yayi retreat ya kuma yana aikin addini ko kuka ji an ce a sai yanzu da ya kare harkokin shi zai zo shi aikin addini no yayi addini lokacin da yake cikin aiki abubuwan da Allah faranta mishi kuma bayan ya kare yana iya ya kara wasu ayyuka تمر بنا الأيام تترى وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر ɗaya daga cikin shu'ara in ban manta ba ana kiransa ina ganin shauƙi ne Ahmad Shauƙi yake nuna mana muhimmancin lokaci yake cewa daqatu qalbil mar'i qa'ilatun lahu innal hayata daqa'iqun wa sawani farba li nafsika ba'da mautika dhikraha fadhikru lil insani umrun salim yace daqatu qalbil mar' bugawa zuciya shine daqqa bugawa shi yasa ake kiran daqatu sa'a bugawar agogo tun yana bugawa ko asalin shi me yasa ake cewa yana bugawa saboda can da agogo shi na ta tak tak tak tak tak tak tak yanzu kuma babu bugawa su muna rike da agogon da bai bugawa amma sai aka yi amfani da wancan daqatu qalbil mar'i bugawan nan ta zuciyar dan adam tak tak tak tak yace qa'ilatul lahu tana gaya mishi innal hayata lalle rayuwarka daqa'iqun mintoci ce wasawanin da kuma sakan sakan second second parce que tak tak tak tak tak akwai adadin da an ka kayyade ma zuciyar nan ta buga da ya kai kat za ta tsaya yace farba li nafsika farba da alhamza ne ka daukakar li nafsika ga rayuwarka ba'da mautika bayan mutuwarka zikraha ambatonta ka daukakan ma rayuwarka ambatonta bayan ka mutu to kaga wannan wani sai ce a to in mutum mutu ya za a yi shi daukakar da abin nan nashi ko ba haka ba a'a yace fa zikru lil insani umrun sani ambatonka da za a yi bayan ka mutu rayuwa ce ta biyu shi yasa annabi ibrahim ya ce waja'alli lisana sidqin fil akhirin Allah ka sanya mini harshe na gaskiya ma'ana ambaton da za a yi domin lisanu alatu zikr an gane ko kuma Allah ya karbi addu'ar sa wa wahabna lahum min rahmatina waja'alna lahum lisana sidqin aliyya har cikin zuriya shi ma an sanya wannan abu dan haka in kayi aiki na gari zaka sake rayuwa da yawan mutane sun mutu amma yau muna jin ana ambaton su za ka ji ana faɗin abin da annabawa suka gabatar sun tafi sun shuɗe matar imran Allah ya ba da labarin ta cikin alkur'ani ta yi aiki na gari kamar tana raye ne a yanzu matar fir'auna ta yi ma Allah aiki ana ambaton ta a yanzu ba a ce matar fir'auna ba ce ba ruwan addini da matar fir'auna waye ma Allah aiki sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ambace su sahabban annabawa an ambace su bayi na gari duniya tana ambaton su kaji an ce imamu malik imamu shafi'i ahmad bin hanbal abu hanifa shekul islam ibn taymiya ibn al-qayyim ibn baz ibn usaymin muhammad al-amin al-shanqiti sheikh nasiruddin al-albani wane ne wane ga sunan dai misalai muke bayarwa suna yanzu sun mutu amma shiga cikin internet duba littattafai ko ba ka so sai an ambace su duk yadda kake gaba da su domin Allah ya ba su fa zikru lil insani umrun sani ambaton da za a yi ma bayan ka mutu rayuwa ce ta biyu shi yasa duniyar nan kakka yi wasa da lokacinka ka bata maka lokaci da banza akwai wasu abiyatu da ya kamata tun da lokaci yana dan hararin mu imamu shafi'i ya yi su kuma ina ganin imamu nawawi ya kawo su a cikin riyadus salihin to sai suna sa tsammanin abin da nawa imamun nawawi ne to kasa yana daga cikin matsaloli dan malami ya kawo wani baiti in ba ya ce shi yace ba kakkace nashi ne shi yasa cikin kitabu ta'limul muta'allim sai an ce kamar yadda mai ta'alimi yace tana yiwa ba baitin mai ta'alimi bane shi ma dokuwaye daga wani sai ya ce kamar qala sha'ir sai a ce kamar yadda mai ta'alimi yace kuskure ina fata an fahimce ni yake cewa inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا yace inna lillahi ibadan futana Allah yana da bayi masu hankali alfatin shine mutum mai kaifin hankali mai zurfin hankali mai hangin nisa tallaqud dunya sun saki duniya saki uku ba amma bai faɗi ba tallaqud dunya wa khafal fitna sun sake ta dina ne ce uku kawai ne yace to kaje wa kuma kuma ban ce kaje ka saki mata ka saki uku ba sannan kaje ka nemi shin gudana ko kazana nazaru fiha sun kalli duniya falamma alimu lokacin da suka gane duniyan nan cewa annaha laysat li hayyin watana ba gari ne matabbata ba ga mai rayuwa ja'aluha lujjatan sai suka dauki duniya matukar teku asalin lujja shine abu mai zurfi ruwa masu zurfi wasu suka ce teku ko tafki ko gonabe ko abin da ya kama da haka wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna sai suka riki ayyuka nagari sune jirgin ruwa ko jirgan ruwa wanda shi za su ketare waɗannan ruwan وأيام الحداثة فاغتنمها فإن الحداثة لا تدوم kwanakin nan na kuruciya ka ka kori ka ribance su musamman matasan Afirka kakka bari sai baki wato in warin gashi fa innal hadatha la tadum domin kuruciya ba ta tabbata in bakin gashi ya wahala to farin gashi zai huta in bakin gashi ya huta farin gashi zai wahala an gane in kana matashi shine horin gashi wasu na cewa bakin doki da horin doki an gane ko bakin gashi lokacin kuruciya in kai yi aiki wannan ana nufin galibin nasu don akwai toshi na karami wurora take to mi shiga wani wayoyi muna kuma shine ma'ana in kana matashi kai yi aiki kan kai karatu ko kai yi aiki ko retrete abinda suka aikata shine suke cin amfanin shi gidajen da suka samu da motoci da abin da ya kama da haka ina fata an fahimce ni to in gashin nan baki yau wahala suka yi karatu ko suka yi aiki an gane ko to wannan lokaci in sun tsufa sai su ci amfanin abin da suka aji amma in ka zama da baka yi aikin komai ba baka yi karatu ba to ƙarshe farin gashi zai wahala sai kaga mutum ya koma bara mutum ya koma ragaita ko kuma in baka yi aikin kwarai ba wahala za ta zo ka abin nan ƙarshe wani da cizo zan tuna da kissa da ake kawowa sai ya tambaye ka shekarun ka nawa misali in yaga kasuwa ce shekara wallahi 60 gare ni in ka ce 50 ko misali ko abin da kamar in ka ce 60 sai ce to kana da fan 60 fan wannan lokaci wani kuɗi ne masu yawa an gane kamar a ce kenan misali miliyon ko abin da ya kamar akwai fan 60 in kace babu ya ce akwai izu 60 ga kai in kace babu sai ce 60 sun tai ga banza sunan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu nada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta muna mu dubi dukkan kuma ayyukan da ake bukatar matasa in ka diba jami'an tsaro matasa ake nema abin nan makaranta za a nemi mafi yawanci yara masu ƙananan shekaru hatta da karuwanci bai yi da tsuha mu duba mu gani da aiki na gari da wanda ba na gari ba Allah shi mu jagoranci sai sati mai zuwa in Allah ya ba mu lokaci ya ba mu iko ya ba mu dama ya ba mu rayuwa za mu zo mu ci gaba da gabatar da gwagwadon abin da Allah ya ba mu.
alhamdulillah masarin hatara daga bakin babban malamin shi ne malam abdulmalik almajiri Allah ya ba mu iko aiki da abin da ana aiki kuma ya ba mu iko hannuwa daga abin da yake na hannuwa ne na fata Allah subhanahu wataala ya sa wannan abu ya zama hujja gare mu ba hujja gare mu eh akan ba eh nan za mu dakata kuma sai rana wato idan Allah ya kamna rai za mu zo mu ci gaba insha Allah za mu yi amfani da wannan dama mu yi salati ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam mu yi addu'a اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ya Allah muna tawassuli da wannan ibada muna roƙon ka duk waɗanda suke bara addu'a zuwa ga Allah da mu da su ya mu da buƙatu min alkhairi gaba ɗaya ya Allah masu taimaka ma addinin musulunci da ilimin su ko da ƙarfin su ko da mulkin su ko da kuɗin su ko da shawarwarin su ko ta wace hanya dai ka Allah subhanahu wataala ka san su Allah ka taimake su masu kansu ka san su kama addinin musulunci zaban ƙasa Allah an masu shirya ne Allah ka shirya da su in ko ba masu yawa ne Allah subhanahu wataala ka sama da ya Allah muna roƙon ka ɗauka musulunci da musulmai Allah kare kafirci da kafirai amin ya Allah muna roƙon ka zama lafiya a ƙasar mu sanan da sauran ƙasashen musulmi gaba ɗaya amin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين.
ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد آمين.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين amin ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما آمين.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين.
اللهم أصلح من في صلاته صلاح للإسلام والمسلمين آمين.
وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين آمين.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين.
سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين